يعلمون وأما ثمود فأدلهم فاستحق عليه على وجهه وأدلهم طريقة على الهدى بما كانوا يكفرون وأدلهم كانوا يشركون ويوم يجر على الله الذين هم يضعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم جلدتهم عليها فأمروا أنبأ الله الذي أنبأ كل شيء وهو خالقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تتدون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصيركم ولا جلودكم ولكن لمنتم عمر الله يعلم كثيرا مما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم وبالآياته أمدت الغرع فجأة فإذا أنزلنا عليها الماء هكذا وربت إن الذين أحيينا لهم الموت إنه على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن السلام المستقيم وعلى الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأغلق والخاتم لما سبقنا رسول الحق الآن ولا يهدي إلا أصحابنا المرسلين ولا آله حق قدره وذكرها العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآياته إذا كسر الأرض خاشعة إذا صلى عليها المعاصي والأبصار إن الذين عليها لهم في موجود إنه على كل شيء قدير wani ayatihi akwai da ayoyi hujjoji na ubangiji da zai sa a kaɗai ta Allah wanda zai sa a gane Allah ina ka san da ba a shafin kana ganin ƙasa busarta lokacin rani sai ka ƙasa ya bushe gaba ɗaya babu wani sabon ciri da gare shi babu wani ɗanyen hakin sa gare shi alhali da ko akwai wanda da damuna za ka iske shi da ruwa fahimtar ciyawa a cikin ni'ima amma yau Allah ya yi da shi gaba ɗaya gushi. Wanda ya buɗar da ƙasar nan shi ne ya ce shi abu a bauta kuma shi ne ubangiji bauta. Na ce na ka tsawon a hashi a kan bai za mu na adana ma wani da ce idan muka kawo wani lokaci muka zuwa mu ƙasar ruwa yi ta tsaf ta cikin wa tsaf sai ta kubura ta fitar da shi kala kala. sai kai mamaki wai dama irin na ina shirincin irin shi na ina abubuwan da ke fitowa cikin ainihin sama irin na ina dama suna fi ƙasa ne a an shuka ne karfi wannan aikin Allah ne idan da ni a haye ha da kuma ya to an dan nan ba da ya raya ƙasar nan bayan ta bushe da muhulin hoto shi ne zai raya matacce domin suka bai suna kokarin toya a cikin daji yanzu mu musa ta yau a idan suna wakuna tuwa ta ina da makoso yanzu mu mutu mun zama kasa za a gada mu ne za a gada ku kurku na gida wajen zauna gida ku zama dutse ma ko ku zama kai wannan da ya halice ku babu ku shi zai kasa ku ko shi zai sake mai da ku tashi alkiyama ran tashi alkiyama to wannan alama ne na cewa za a tashi shine wannan kasa ta bushe babu kowa a kanta lokaci yayi a zuwa ruwan sama ruwan sama ne jiƙa ta ta fitar da shirin masu kyau da yin shi bautai shi ne mai rana matacce
إن الذين يجدون في آياتنا لا يكفرون بالله أفمن يجيء في الليل خير من يأتي عاملا يوم القيامة إنه ما شئتم إنه بما تعملون بصير الذين يجدون في آياتنا لا خوف علينا أفمن يجد في الليل خير من لا تأمن يوم القيامة إيمنوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إلا الذين يجدون في آياتنا وإن يجد وإن في كركتت أعينهم ko suna shi a cikin ra'ayoyinmu ko suna ɓanna a lahar kamar wani abu a mai da shi gere kamar da ake gina gabarin a jikin gere a tsoron gawa a yakin sana'ar duk abu da aka karkatar da shi daga kan hanya ya koma lahar wani da ke nan da ne da girgin da ke ayatuna wani da ke karkatar da ayoyinmu la ya hakuna aina ba su koyuwa da mu ga ina aka sauke shi ga irin bayanin da za su yi a wutali an saukar da bayanin cewa a cikin wuta akwai wani itace da ake kira kakun to da mazan su ne karanta musu alƙur'ani ya musu wannan bayani suka wuce hali ya ce a to kakun ai wani abu ne mai daɗi sai ya je gidansa ya sa aka haɗa wani irin dabino da suma aka yi wani abu mai daɗi sai ke jarabawa da suka rufe ma abubuwan da suka ci ga shi da an gwari da ya musu to shi ne bakon din da muhammadu ke gaya a yi shi wani shayatuna yana kokarin karfi da aya take wani da ce da ya rabu na arena ba su kuma da yau da su kafin farko da nerarsu da masu fasa ayan alkur'ani su juya barbar alkur'ani ga abin da Allah yake nufi amma sai su tura fasara a kan ra'ayinsu don biyan bukatan kansu ko biyan bukatan wani wanda ya sa su ko wasu wanda suka sa su ko wasu ƙungiyoyin da aka ɗauki nauyin su yin shi wani kyaye suna cikin wa'annan da Allah yake bani alƙur'ani ba ka fasara shi ne kamar da Allah ya fasara mishi kuma a kan inda aka sauke a kan shi ne za ka yi fasara shi ba ne fasara alƙur'ani a kullum na bayani wakili na mamman صلى الله عليه وسلم الذي كان يأتى يقوى في الدنيا وعرضنا إلى قدر من رب بشر ونبينا يا رسول الله mu aiko ka a duk duniya baki daya shi kadai kuma an aiko shi matsayin rahama shi kadai to duk wani wanda ya ce zai zo ya zauna kan kujera ya yi aikin da Allah ya sa manzon Allah ya yi to ya wakilci manzon Allah ne yana da ibadin ko alimi wa aya كتبت الفاقورة قولة آيانين وتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف أصحاب لما تشركوا ما سكر بسوء الخير ما سبحان بسوء المؤمنة إن أقول يا أي أن يا أي قول أكريش شين العلماء ورثة الأنبياء سكر معلمين مدادا أنباوا ما سكر من أيك النبي سكر أكيد أبغى أنباوا تلوكم زي فترة القرآن يا كما يتفقد kujerar nan ba na shi ba ne aikin nan ba na shi ba ne shi ba ba a ba shi ba ba sai dai wakili ne na mauran Allah ba shi Allah ya aiko ba to duk da kuma ya fi mauran Allah to ya kamata ne da ya yi irin ɗabi'un annabi ya yi irin maganganun annabi ya yi irin aikin annabi saboda koyi annabi duk aya ya fasara ta inda aka sauke ta in ba a gano suna da cikin aya kada ka gano sunan wani ko ka gano sunan wasu kace Allah ce masu kaza ga irin kaza masu kaza ga irin kaza yusuf ne da ayi suna karkata da ayin Allah ne ba kan inda Allah ya ce ba saboda yin bukata wani da ke da ya na alaina in cikin karfai ne ba su koyuwa da yau in ma cikin musulmi ne ba su koyuwa da yau amma wani kai ce na ayyukan na ya ta nuna yawan kiyama shi wai Allah ba ta baya yake amma yusuf na ayyukan shin wanda za a kada wuta ranar alkiyama shi ya fi zama alkhairi aman ya fi annan yawan kiyama ko wanda ya zo yana amintacce mai imani ga ranar kiyama kenan da mai imani da ya mutu a kan kyakkyawan aiki da wannan da bai yarda da alƙur'ani ba ko ya karkata da alƙur'ani ya mutu a kan mummunan aiki wannan da ya fi zama alƙairi shi ne wannan na da ina amma musuwa ya fi ƙarar jannatar da kawai fi shi wannan da yake kyawun aiki to ga masaukinsa su kuma wanda suke wannan aiki ga masaukin su kuma wa kullu na su ne abin da za a kura wuta da su ranar tashin kyama saboda haka masu fasara ruhani da masu wa'azi kiran al'umma zuwa ga Allah su san irin tafiyar da suke a kan alƙur'ani ba a wasa da alƙur'ani ba a wasa da Allah abillahi wa ayati wa fi kuntum tasabiqun ana wasa da Allah ne ko ana wasa da manzon Allah ne ko ana wasa da ayoyin Allah ne gaba ɗaya ba ne eh wannan ma shi ido ko aikata duk abin da kuke so a nan duniya inna hu bima ta'malu basira ubangiji ne ganin ku ne bisa ga duk abin da kowa yake aikatawa ka ji abin da Allah ya zauna kake je ka yi da kuke so je duk abin da kake ka iya kai Allah ya faɗa mana man ma'a sha'a fa yasma ta'a duk wanda ya aikata abin da yake so zai ko kuma da wanda bai so to shi ma Allah ya ce dan adam je ka yi abin da kake so ba da rayuwar ka haka kake so ba to je ka yi za ka yi karo da abin nan da kai ma ba ka so dama ita duniya abu ne guda hudu su ne ke haɗa kan da ɗan adam na ɗaya ita karkar da duniya tana ciki sannan akwai shekan shi ne na biyu sannan akwai hawa son zuciya shi ne na uku sannan akwai nafsu zuciya ita karan kanta ita ce ta hudu to su ne ke halakar da ɗan adam gaba ɗaya ita duniya abin da an makami da take yaki da shi shi ne kintanya da mutane in za ta rinka hulɗa da mutane ko da yaushe duniya za ta yi ka kuma duniya za ta gama da kai abin da an makami da ka yi ɗan kauce ma mutane ba ko da yaushe ya kamata a yi ka a cikin mutane ba shi kuma shaitan abin da an makami shi ka cika koshi in dai za ka koshi kowane lokaci shaitan zai same ka duk abin da yake so zai kora maka to amma in kana jin yunwa wani lokaci ya sa kake gani mutum yana kokarin kawai yunwa cewa kada ka zauna kana jin yunwa yana yana jawo ƙwarsa gaskiya yana jawo ƙwarsa amma shi ba a kuma da ɗauke da ke yi akwai bayan Allah da suna azumi yau su huta gobe su ji su huta gata su suna nufar da lafiya lau akwai masu yin uku uku a cikin kowane wata suna nufar da lafiya lau akwai masu yin litini da alamis saboda duwa da ɗauke Allah har da ba ta Allah har da inda za su haƙƙi ina da duwa da Allah duwa da bawa na yin fashe ni shaitan in dai za ka koshi zai same ka abin da a magani shaitan ya zama to ba kowane lokaci za ka koshi ba shi ko son zuciya surutu in za ka zauna kai ta surutu kai ciwon labari son zuciya zai yi wani ka amma da za ka kaɗaita ya zama to ba ko da yaushe ake samun ka cikin labarin banza ba ya zama to kila kana samu lokacin da zaka je kana karatu alqur'ani ka ga mutane kana shira ko kana wani zikiri ba tare da kai ake wannan labaran da zai amfani ba to wannan zaka yaki son zuciya shi kuma nasu kwana in dai za ka yi kwana kowane lokaci kana kwana zuciya ba ta yaudare ka nasu ba ta yaudare ka ita kuma abin da ba ta so rashin kwana da yawa inda za ka kwanta ka yi ta kwana ka yi ta kwana to a wannan su ke nan inda na kasa amma ta bi su ila mawar mawarfi to ka tafi a kan nafsu za ta yaudare ka za ta dora ka kan dokin iska ka ta jin abubuwa da yawa na bai kamata in ka na wani alheri kana jin kasala kana jin nauyin jiki bai ya kamata in huta ne ya kamata in kwanta kana kare ni kana kana kai kai wani ne kai wani kai na hada ne irin kowa idan da muna mu yawa ba ta da kai ba sannan wani sai ce wai iya kwanta zai kwana ne tun bayan isha'i har gari yawa yana kwana me kake nema cikin kwana kwanan da kai na wata guda ko na wata biyu kawo wani bawon ya ka ka kai ka gaba nan kana ya kawo wani da ke wata kwana ne karshe a jirgi sun ran da aka yi da daga karshe kwana bai zama ba su kwana saboda shi nafsu ya yaƙe gari da yawan kwana amma idan Allah ya albarkace ka da ƙoƙarin tashi da kai kwana kaɗan ka tashi ka ci gaba da ibada ka ci gaba da ibada in kwana ya rinjaye ka kuma kai kaɗan kuma har yau ka tashi ka yi ƙoƙari ka ci gaba da ibada za ka rinjaye nafsu kada ka zama wanda in ka kwanta sai sallar asuba sannan za ka tashi Allah bin Umara maza da kuma ya zo ni mazala mazala ce Allah ya mutumin kirki kana da kirki sosai abu da ya rage ka ya ce ne ya rasu lai ya ce ba ka rasu da dare ya ce rasu lai na kama na da dare ke to kullum sai na da dare maza da kuma kullum sai ya raka a goma ba wai sai ga azumi da mu muke tarawih ba shi a nan sama kullum ne duk dare sai ya raka a goma sannan ya yi shafa'i ya yi wuce amma sallar annabi ba irin sallah na bane ba irin sallar ka bane domin shi shi ran kauyen nan goma kullum sai a kusa alƙur'ani kullum ke mun sai a kusa alƙur'ani to annabi sallallahu yana faɗaitarwa akan nafilan dare cewa kowa ya yi kokari yana tashi ya yi nafila ko raka'a biyu ne in ma ba ka yi da yawa ba ka yi biyu ya zama ne wannan lokaci kullum za a same ka kana wani rabuwoyi guda biyu in hudu ka iya yi ka yi guda hudu ko wace ko namiji la ya manu ba wa ta faruwa ubangiji bai kosawa sai in ba wa ya kosa sannan kaiwa amali a dawama ha wa in kalla ba za ku tsara ya ce mafificin aiki aikin da za a dawama ana yi ko da kan kaɗan ne fa inna man bada la amma kaɗa wa la za a haka al'amari yake in ka ce annabi sallallahu ya hana ka wahalar da rayuwarka a kan bauta domin idan ka ce ba ka yi tafiya ne ba ka iya yin tumaki duniya gaba daya kuma abin da kake bisa ko me yayi shi zai kai karshe ya zama to ya mutu in dabba ne za ta mutu in ma mota ne zai mutu in jirgin sama ne zai mutu ka na kai karshen abin kenan to tun abun bai da iyaka to ka ɗibi abun da kake iya yi kullum ina iya kullum in raka a biyu a kullum ina iya in raka a uku abinda ba a so yau ka raka a hudu gobe ka raka a shida jibi ka raka a biyu ya zama ba ka yi ko da kira kwanta raka a kwana a ba su yi wannan aiki an fi son aiki da za ka rinka yi kullum ko da kan karami wani na ce yi ma ruwa shi wani da duk abin da kuke so ina hu ma ka ba ruwa basir wani ne gani ne bisa ga abin da kowa ke aikatawa فيجازيكم زي ما كان بقوة بيطلع علم أبو لعيكة إذا كان يتكلم عيني شيء ما كنتي ما أنا بشوالي وما ينفي وما أطلع فعلها إن كان يتكلم شيء ما كنتي إن كان يمونا شيء ما كنتي
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز إن الذين كفروا بالذكر وإن شركاء كما ذكر إن جئوا وإن القرآن كنا كاتبوا محمد الذكر ألا يرى بشر القرآن الذكر لكن إنا لم ننزل الذكر وإنا الله عظيم موسى صوت الذكر هنا القرآن هو منك قالش وإن جاء الذين كفروا بالذكر لما جاءوا وإن شركاء كما القرآن da aka sauke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan qur'ani إن الذين كفروا بالذكر ولما جاءهم وإنه لكتاب عزيز ويشرع تفسير القرآن wani ya ce innahu kitabun littafi ne a cikin mai girma alƙur'ani da ya gama da kirki da fara a kasauki kuma bai gama da wasu tafi ba da za su wannan baya babu kamar shi a baya ta taɓa wannan ƙur'ana wani ƙananin ta gani na yi a wani shi da abin kasira a jini alƙur'ani wani kudi alƙur'ani guda ne inda littafin ba daga Allah ba ne daga wani ne to da an sami shi da sabani da yawa amma da yake littafin na Allah ne ubangiji ya sauka da shi to tun ranar da aka يوشي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يؤمنون بلقاءنا لكن القرآن قال هذا أو تكلوا ما يكون لهم رجل مثل الله نفسه إن أتبع إلا ما يهدي إليه إذا ذكر الداعشي وإذا مسلم إيمان يرى تدرس العهد كسرنا شمال كتابنا ولا القرآن تبعيه ولا ما تدرس وصل الإيمان ko kuwa bai bayuwa wani ya kirkiro shi da mutanen duniya mazan shi da matan su da asalin su da mutane za su taru a kan su kirkiro alkur'ani aya ɗaya dukkan su ba su yawa ba su yawa da aya a nan ya fi da haka duka wani za su zaya tuna da rufi wani ana ba su ne ba su shakira ko da kuma wasu ba su yi hukunci ba ne ba a iya kawo aya ɗaya daga kan alkur'ani har yau ba a samu wani tsari ba da wani malami ya yi ko da wani mutum ya yi wanda ya gaba da alƙur'ani ba a sami shi ba da jin alƙur'ani kai ka san cewa wannan tanzirin ne min Allahi azizu wa alim saukakken littafi ne daga Allah kuma shi alƙur'ani maganar Allah ne ba maganar kowa ba ne shi yasa ya yi daidai da kowane lokaci ya yi daidai da kowane zamani kuma ya yi daidai da kowa wanda suka wuce alƙur'ani ya yi daidai da su mu da ke raye mu alƙur'ani ya daidai da mu wanda za su zo baya alƙur'ani ya daidai da mu ya daidai da su to haka wanda yake kitabun dan da ta ba mu cikin ya ma da mu wanda wani kitabun azim cewa ni tahi ne mai girma na
لا يأتي خبائه من بينه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لكن بعلم بين يدي ولا بخلفه تنزيل حكيم حليم لا يأتيه بعلم من بين يديه ولا بخلفه القرآن كنا سبحان الله الكبير وإنا الله حسبه مولا سوكي شيء الله يكون كاري شيء لا يأتيه بعلم من بين يديه بنا بين زور واتر شيء ولا بخلفه مضاوضنا أبايا شيء babu barna a cikin alkur'ani ta gaba shi babu barnan da zai biyo baya a cikin alkur'ani ko ku wa'anda suka gabata littafan da aka saukar musu babu barna a cikin sa duk littafin da Allah ya sauke babu barna a cikin sa sannan babu barna a cikin alkur'ani alkur'ani littafi ne wanda yake azizun mabuwayi ne domin yana cikin kirjin mazaje mazaje da yawa sun hadace shi yana da rubutun iri nasu a cikin kalaban maza da mata Allah ya koya Qur'ani abin da ya gagari mutanen da su samu irin wannan sai ka iske gari gaba daya ba ma da samun Qur'ani amma yanzu mun samu wannan baiwa da wannan fara tsakanin maulan shekai sallallahu alaihi wasallam ya roki ubangiji ubangiji ka sa Qur'ani ya zama karamana kuma Allah ya karbi addu'ar shi sai ka ce ya Qur'ani ya hada shi Qur'ani ka ji biyo Qur'ani ba sannan ka saurari maganar da Qur'ani ke yi za ka ji maganar nan ba irin maganar kowa ba ne maganar nan ba yi ne da maganar kowa ba haka kuma wasu ya gaya wa manyan manyan kasuwar maka ya ce na dai san waka na san labari ba irin maganar da ba sani wa duniya amma wannan magana bai magana bai kama da magana kowa ba wannan magana bai kama da waka ba da shi wannan magana a zama magana Allah ne kuma duk tayi da ba a karanta a duniya kowane iri ne inda za a karanta Qur'ani sai ka je ka mali da Qur'ani Alƙur'ani za ka karanta shi da fasara a tafiya amma babu wani tafi da za ka ɗauko shi ka rika karanta shi kana tafiya kuma yana daidai da irin fasar da alkur'ani ke yi babu shi saboda littafin Allah ne kuma shi ya zo daga Allah kuma Allah ya riga ya kare abinsa la yati fadil min bayna dawha min haqqi tanzil min hakimin hamid alkur'ani na mun dauke shi ne saukar shi daga ubangiji ne mai hikima kuma abin godima ya kamata ga kowa ko kuma wajibi ne ga kowa kowa ya karshe alkur'ani Maza suna cewa akrimu ahlina ala akrimu ahlina ku girma yaran Allah ku girma yaran Allah a babu ne mai zai same shi يسي يا رسول الله قال لله أحد ومن أسلامي ومن آية وتقول الآية تشمع رجالي وقال نعم عن الله وحافظ القرآن في ذل الله ولا ذل إلا منه يا رسول الله سوري مقوكاء القرآن سوري مقوكاء القرآن سوري مقوكاء القرآن suna cikin inuwa ranar da babu inuwa inuwa al'arshi ne kan su maranta Qur'ani suna cikin al'arshi tare da aka zama kiyama za a ce kowa ya karanta Qur'ani daidai inda ka tsaya daidai don da karshen dana daidai ba shi na tsaya daidai inda zarka ka zama ya kira shi Qur'ani a shi a dana kuma yake da kyau kowa ya yi kokari ya samu abin da ya samu a cikin Qur'ani ko ba ka samu ba ka samu kowaɗan a cikin ma ka sani wanda an zama kiyama za ka yi kanka sannan maza da sutura ya ce alƙur'ani zai yi ceto ranar tashin kiyama to a yi nuna ne shi yake ceto makamantar shi mahaifta wanda ke ɗauke da shi su yake ceto sannan maza da sutura a yau a cikin rashin lafiyarsa da dai ranar alamis juma'a a sabon ma'adin litini da ya yi wa fasa ya duniya لا نعلم الإمام لمن يتعرش مرماتي أكبر من الذي أكل يا رسول أكل هو يجري ذلك سوى أجيب الله بتاع القرآن أجيب الله بتاع القرآن سوجة لو جرى بنا الله يعيبوني سوجة لو جرى بعضنا الله يعيبوني جماعة بتاع القرآن يفارع ثانية أجيب الله عليه سوجة فترة بنا الله يعيبوني سوجة فترة بنا الله يعيبوني suna da mahalarta ruhani makaranta ruhani suna da daraja ba ɗan ƙarfi ba a wurin Allah suna da daraja babba a wurin Ubangiji kowa ya ƙoƙarin koya ma ƴaƴansa alƙur'ani saboda ranar kiyama za a tafi kowa a kan iyalanka ka sanar da su alƙur'ani domin wajibi na kan girgai yaran da su gamsu alƙur'ani ko da ba su tsaya sun yi ilimi ba ya zama to shi alƙur'ani sun karance shi sun ɗauke shi sun sani suna iya karanta shi to shi da ka ɗauke wannan haƙi ka ɗauke wannan nauyi a kanka shi kaɗai da alƙur'ani ke da darajar da da za ka ɗauki yaro ka yanzu ka kai shi hannu malami ka ce ma malam ga shi na so ka karantar da shi idan malami na ya zauna zai karantar idan malami na ce bismillahir rahmanir idan yaro ne ce bismillah rahman rahim maza da su sama ne ce an gafarta ma malamin an gafarta ma yaro an gafarta ma uwa an gafarta ma uban ko da ko kafirai ne za a son ka ga musu azaba saboda karatun wani yaro ne yake balle a ce musulmai ne in suna lafiya an gafarta musu in ma suna duniya ne an gafarta musu saboda muhimmanci karatun alƙur'ani maza suna cewa وضع القرآن في قرشي فإن أرضه بيد الله وأرضه بأيديكم رمشنا عنه الله رمشنا عنه كل قرشي إذا هو يقرأ القرآن شين فعل الذي جاء سوى من الله شين فعل الذي جاء سوى عندنا وابتغوا إليه سبيلا وأنا شين سبيل وبحنيا وأن ذلك يقول هذا هو الله ويقرأ هو عندنا يبارك الله القرآن kowa ya yi kokari ya san cewa ya samu abin da ya samu shi a Qur'ani ko ya kai ƴaƴan shi sun samu abin da suka samu a cikin Qur'ani saboda mahimmancin da. tsakanin Allah da manzon Allah girmamawa ne Allah har kullum hakuri yake ba ne alqur'ani gaba daya an daukar da shi ne tafsirata da rasulullahi saboda haka abun da ya faru da su aka ga ya fada ya rasulullahi an ga annabawa da suka wuce su ma ina baka da mafakkin qawlika bil alim ubangijin ka shi ne gafara ne ko shi ne azaba ne ubangiji mai gafara ne ko ubangiji mai azaba ne gafara shi na da yawa wa rahmatin wata kullum shi rahama na ya yi komai da komai kuma tare da zo ne azaba zai ce azaba na na shafiyu mai tsanani ne saboda haka a kiyaye Allah kiyaye Allah a zauna lafiya da Allah bayan Allah a zauna lafiya da Allah a yi biyayya da Allah a bi Allah a zauna lafiya أجمع الله صلى الله عليه وسلم تلقى من النبي يشعي عليك ترى كل إيكو تلقى من النبي يشعي أيكو أي أبشي فقال ألا قالوا يخرجكم الله تحت والله غفور لك الكيلة قوم صورك يا لكينا تراك أي صورشي أي صورشي فهذا إلى ذاك لذاكني تلقى من ذاك أي إيرشي فيها لإذا ذاك اليوم يا تاشي لكيولي ما أي مرة لك لكيولي ما in mulki za ka yi a duniya ba ka mulkin annabi Sulaimana hasbi mulka ma ya fadi ne akin ni ba shi ubangiji ka bayar mulki da wani dan mace ba zai tashi irin shi a duniya ubangiji ya ce mun karba maka Sulaimana kuma ba shi mulki duk wani sarki da za a yi ina ba ne an Sulaimana kuma da mulki sun ya fadi ya mai ba saboda mulki tamfar yake shi ta da zauna sama tamfar ki na tashi saboda mulki kuna kuma ke zuwa ya ce akwai ruwa nan addanuwa suke zuwa ruwa duk wanda mulki a duniya yau mutane yake mallaka suleiman da ya mallaki mutane ya mallaki aljanu ba ya mallaki tsuntsaye ya mallaki namun daji shi kaɗai ne sarki a lokacinsa kuma duk duniya ya mallaka ba inda sarauta suleiman da take ba to a yau da za ka yi wani mulki za ka yi ya ga mulki a umar fage ne ya ga ka sarauta a ce ya ba ɗinka eh gwamna ne ya ga ka sarauta in shugaban kasa ne ya gaza kasar gabaki ya ya kama da ke gaba a gina ko ni shugaban ce ga yawan kasa shi kan zai sauri mulki da ya tsare idan kuka ga wani tsawaki ga ni ba ka kana gwamna ina ba ku na tsaka kanka amma sai ni tsawaki da rai saboda mulki da Najeriya in kai ba sani ne idan kuka ga wani tsawaki sarauta da Najeriya a nan ga wani ibada ne wani da haka yake mu goji juna da na faɗa muna da wafi tare da kai ba abun da za ka yi to wani mulki za ka yi da rayuwa in kun ne ki nema ko kun ne ki da me za ka yi da rayuwa karuna ne ga malaka ba la kuni sabakin ke daukar makulan shagon ka kawai makulan wani ake bude shago sai an loda maraku sabakin duk makulai ne ba kuni ba ba yi yin tsarin ba makuli kawai na bude shago sai an loda maraku sabakin wani kuni za ka yi a yau ya mallaki zinari ya mallaki dayamu ya mallaki cewa ina yake shakar bin ada wanda ya gina adama a duniya adama ma ya gina irama ba su lima a nabila lokacin su su wasu lila wani da ya bayani a kan aljanna ita ce irama ba su lima wanda shakar da ya gina a nan hukumar ya ba shi labarin aljanna allah cewa aljanna akwai ni'ima akwai abubuwa masu daɗi wanda yake in ba aljanna ba ba a samu kuma ba ne shiga aljanna sai wanda ya gogara ma allah sai wanda ya yi Allah shi ko mai mulki ne mai kuɗi ne shadda suna ba wani sha'a sai da in ji haka ne shi ma sai ya yi amsana a Allah sai za a ji a neman masa ƙarfa rairaya shi da aske aka je aka yi yawo duniya ana yawo har aka samu ƙasa mai kyau wanda suke rairaya ya shi ne in ka zama da bisa raira kana ganin suna wakiya ta ko'ina sai ce to yana so shi ma ya biya a sanar da irin abin nan Allah da ni Allah ya gina shi aka ce da lokacin ruku da zinari da azurfa ya ce shi ma da shi zai gina kuma haka ya fara ya sa aka yi takiman zinari ana kaiwa ana gine-gine ana gina bene gidajen sama manya-manya yana tambaya irin labarin da aljanna Allah yake ana karanta shi yana gina ya gina aljanna babba zurfi ba ɗan da wani bane ba kuma me yana yin giya kamar da aka bashi labari yadda da yake gudana aka ce akwai ruwa na gudana akwai madara cikin aljannar Allah akwai giya shi ma sai sa ake hada nan aka gangaro da ruwa na gudana nan madara na gudu nan zuwa na gudu nan giya na gudu ya zama so ne lalle babu shakka ya fara aljannan da wannan aka ba shi labarin aljannan Allah ya ce ma annabi hudu ne ba za a yi imani ba a kan imana gina saboda haka na waya ishe ni sai ya ce ma ta kawo ne a shirya su tare aljanna suka ce ba da shiri an taɓa wani shekara goma sha biyu ana ce da kaya kawai tare shirya ya taso da shi da tawagan shi za su je aljanna sun kawo sauran su tafiya yini ɗaya sauran yini ɗaya su shiga cikin aljanna sai an da aiko mala'ika sai mala'ika ya halaka su baki ɗaya sai kuma an da ya ɓoye aljanna ba wanda ya ga aljanna amma za su sama ya karanta masa ba su aljanna wata rana ɗaya daga cikin sahabban annabi sai rakumi shi ya fashe yana yawon nema yana yawon nema kwanan sai kuma cikin aljanna a sai ga kan shi cikin aljanna alhamdulillah na mutu ne na taso ne yana mamaki ya shiga ya yi yawo ya ga abubuwa irin wanda ake labari a aljanna ga suna kala kala amma ba kowa fi dai tsuntsaye suna yawo su ɗauko wannan ice su hau wannan ice to da ya dawo sai yake ba da labari sai aka kira su na ali aka ce ga wata ko na ali yana gaya ma aliyu sai ali ya ce ina ba za ta da imani Allah ke rage kullu safin bilaki ita ce wanda ubangiji ke faɗi kirama wanda ba irin da ba a duniya sai shadda to kana wannan da kuke ci a yau ne ya kuke kana yin azaba da zinari da lulu a yau ba ka iyawa ba ka yi arziki ba ba kai mulki su ne ba to me kake shi a duniya babu shi duk abin da za ka ji an ji shi jiya an ji shi shakarar jiya kuma ya wuce duk duniyar da za ka hau wani ya hau irin shi duk abin da za ka yi wa bayan Allah wani ya yi fiye da shi in ka ce kai mulki ka karanta fir'auna ya sa an yanka jarirai an yi yankawa masu wayo wayanda aka yaye dubu goma sha ɗaya yanka sane na da jariri dubu cikin dubu cikin ban tuwar da dubu goma sha ɗaya da ya yanka to duk ya tsari da ba da yana ina shi ma ya tafi saboda duk wani abu da za ka yi na mulki ka ganga samu al'umma a nan kuma ka wahalar da nan al'umma a nan lokaci kai ne yau gobe ba kai bane aiki ba kai bane yau kai kan kujera gobe kuma nake kan kujera saboda haka in dai wannan duniya ne kada ku gaisa a hankali ba ku inda za ka ko ne gudun ka za ka kai inda za ka kai ne ka za ka da ina da fata da min da wata ubangiji ne yana ne na jiran ka wuri saboda ka ya rasu bai kai hakuri ma yi kawo naka ina ma ka kira da wasu ne kamar duk san kuka da suke gaya mata na fatanci da maganganun mara daɗi ai an gaya ma annabawa da ke gabanin ka kuma ana nan ana gaya ma magadanka ne ba a gaya ma shan tijani shan tijani wajen mawani bai yi tafi ba bai taɓa yi tafi ba a duniya hatta da kwari ma'ani ba shi ya rubuta ba bai taɓa farko kana da ya ce bari ya yi tafi ba ya yi ba jawarin ma'ani tambayoyi ne ake masa su ne ake haɗawa sai da al-harabi yake haɗawa cewa lokaci kaza akan bi shau gidani a kan kaza kuma ga yadda ya bayani abu sai ya rubuta shi ne gari ma'ani bai yi littafi ba bai kira kowa zuwa dalilan shi ba bai ce dole sai ka shiga dalila kake musulmi ba ne ba ga yanzu shi a duk wanda ya gaya maka kan sa ba Allah shi ma an san da gare shi ne ba ga mun shau ba da gobe ba amma wai gari sai ana shi ta kira da rukan nan wannan da kira da ruka wai shi ne da kira da ruka to kaga ba irin kisi za a yi da bayan wata ba wanda kan su da yau su ne kamlika an ma dukkan annaba da ke bayan ka kisi za a yi sai kuma abin da ya dawo kan waɗanda ke yi saboda haka ka yi haƙuri ya rasu maza ka yi haƙuri maduka luraka illa ma ka kila da musulun ne kamlika illa ma ka tattu masarati ubangiji ne yawan kafawa ne kuma saboda rahama ta yi wata azaba ورحمة وسعت كل شيء سيبارك ورحمة دون أسابق وشيئا هكذا دعياتي وضوئي قبل النبي أذاب su zai tashi bayan Allah hankalin su zai tashi amma sai ce a'a ubangiji ka da su ba kafin mai gafara ne ga duk wanda ya laifi ya tuba wani ikabi dalil kuma mai azaba ne azaba mai tsanani ga wanda ya tuba a kiyaye ma kuma manzon Allah a daina ga manzon Allah maganganu mutane jahilai ba su komi ba ba su san addini ba sai mu ce zauna kan kujera cewa tafsir alqur'ani sai sai ka jira cewa annabi da mutum ne kamar kowa ko kuma yana gaya wa annabi maganganu irin wanda ba su dace ba wanda da gwamnati mu na Allah da manzon Allah ne da ta hukunta a cikin wannan magana duk mutumin da zai magana batanci akan manzon Allah ko ya soki wani abu na bangaren manzon Allah ya yi da ba wa da manzon Allah in ka faɗi magana da ba ta ce ba a cikin annabi kan da musulunci sauran da ke babu da gwamnati na addini wani sai ce babu wani da addini kuma a haka ke tafiya ga su musulmi su ke mulki amma babu wani da addini sai a yi cikin zarafin addini a yi cikin zarafin musulunci ba wanda zai magana ko bai su a fara masa kujerar sa mulki kuma wata ma ka kan kujerar wata ko da ka kan kujerar lokaci yayi da za ka fi lafiya ka rama ke za ka tafi amma a kiyayi martaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba a misalta shi da duk wani abu wanda bai dace ba hatta maganganu na banza da za a yi ka faɗi bai kamata a fara wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ana koyar da kishi manzon Allah ana kuma da shi a kuma musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah na iya fara da kowa in ya taɓa annabi shi ga kansa Allah in ka taɓa zai mara hakuri amma ka taɓa manzon Allah babu hakuri tsakanin da Allah kuma ba a yi wa annabi ƙarya masu zuwa su zauna su ce za su yi tafsiri ko za su yi wa'azi su yi kama gargarun ƙarya a kan annabi su kama sunan wani su bage shi su ja wani hadisi su bilika wanda ba shi ne babba ba wannan abai ba ya da kyau man kaza ba ne mutu a gidan ba ya taɓa wa ma'azu ne nan ba za a ce duk wanda ya yi ƙarya da yarda ya nemi mazoyi su shi wuta tun nan duniya wuta bakwai ne mai zaɓi wanda yake so da kanshi ya ce ga irin wanda nake so saboda haka a kiyaye manzon Allah kada ka zauna wani malamin da zai wa'azi yana sukar annabi ko ku yana wa'azi yana sukar dalili na ɓarka da manzon Allah ko ya soki iyalan manzon Allah ko ya soki sahabban manzon Allah duk wanda ya taɓa da sahabban ya san manzon Allah duk wanda ya taɓa da na Umar ko da na Usmanu ko da na Ali ya san manzon Allah duk wanda ya taɓa da Aisha ya taba masa manzon Allah musamman iyalinsa duk wanda ya taba hamsa ya taba iyalan manzon Allah shi ma ya taba manzon Allah duk wannan a kiyaye idan ka zo ma ka saurari wa'azi ka jire wa'azi ya fara shukan sahabi ka yi maza ka bar wurin ko za ka saurari wa'azi ka ja ka zo sunan wani wanda ba a ruwan da shi ba su yi lokaci tare ba ba su yi zamani guda ba ya kawo sunan wannan wani zai soke shi kai ma zama da wani in ba ka wani ba za ka zaɓi ba za ka ya umu kullum tsari a wafashin idan ba za ki da saukare da gani kowa da kowa ne da ta kwari da wanda ba ta kwari ba kai ba kai kan jawo barayi ba da wanda ya jawo barayi amma zama da wurin sai Allah ya ce na rasa da girma na tun da ta zaɓi wanda nake so sai na sa duk wanda ke wani wuta ya rasa da girma shi wa zai hana wa zai wani ya riga ya wuce rage masa ya ce mamman ana yi wani ba kana abin da ya duk wanda ya taɓa wani na to ya shira mai fada ni Allah ne ya nemi shi fada ya shira mai fada ba a taɓa kaya Allah na kuma a cikin ya Allah wani abu da Allah ya taɓa wani shi yana tara da rana shi ya ce duk wanda ya taɓa shi Allah bai faɗa amma yana faɗa wuri shi yana faɗa ya taɓa wani yana faɗa ya taɓa shi ba ya ce wanda ya taɓa wanda yake so kai ma da yi wani mara da zama wanda Allah ke so ba su ka shi za ka yi ba ba fada da shi za ka yi ba ka gyara kai da kai ma ka zama kamar shi sai ya ce man wala ni wali ni kauli ni wali ni tsaban su haka ka ko wali duk wanda ya so wali na saboda ya kasance yana wali na ka ji kana so shi Allah ya ce sai ba kai ka kai ma ba da kai wali ai wala ba da kira wali wani masoyi Allah wanda Allah ke so ka yi shi kuma ko kai mutum ne da wanda kake so ai ba ta da saba shi ba ta da Allah saboda haka a daina saba saba bayan Allah a daina saba saba sabai babu kai ko ka ga an cece ka a kiyama kana da aiki ne na kwarai wanda Allah ke so sai za a cece ka amma in ba ka da wani kyakkyawan aiki da za a cece ka saboda ka yi kokari ka kawo kanka da kanka idan ka yi alkiyama ba za a tambaye ka akan wani ba sai dai a tambaye ka akan haƙƙin iyalanka da haƙƙin ƴaƴanka su kaɗai ba a tambaye ka amma mutanen unguwa ba a tambaye ka akan su mutanen gari ba a tambaye ka akan su ba a yi ko wani su ba in ka ga wani da wa'azi in ka ga wani da kai an ba ka yi dole ne ba ta ka dole ba to amma ko in har ba ka yi to ka yi shi kamar da annabi ke yi kuma ka yi shi kamar da maza da umarni abu da kan sani ka yi magana a kan shi abin da baka sani ba ka yi shi wala ta kuma ma da baka yi inna ta ka wani fata wani fata kullum da ka kana fasuna kada ka yi hukunci a kan abun da baka sani ba ka ko ka zauna ka miƙe kafa ka kama sunan shehu tijani ko ka kama sunan shehu rai ko ka kama sunan shehu usman kana maganganu a kan da jahilai na kaba jahilai na kuwa ana jin daɗi ka hana ka dan da ka hana ka nan tare da kai ka hana ka su daga baka hannun ka sunan shehu tijani daga baka hannun ka sunan shehu nabi jinan ba sunan shehu usman ina ruwan ka da su na ku yi kuma yadda na yi daban na da daban da na ma ta daban wala kun ba ta wasu abin da kuka yi daga na wuri abin da ka yi daga na gari abin da kuka yi daga na su duk aikin da suka yi ba za ka je lahira a ce da ya sa ka yi kare suwa da na karba ba ba a tambayin ka ba da na kallon da nabi a kusa da yanki wanda na kallon musulmi za ku tafi annabawa da kuka aiko su ne za ku da tsaya wani ta kamar ranki wani ne wani ta kamar ranki amma ba ka bar jahilai to tuna ba ka tambayar da me yana da rauni duk da sabon Allah mutum da yi in kana da haƙƙi a kansa shi ne ka tashi ka yi mai nasiha idan bai bani ba ka yi ba kai Allah ya ce ma ra'ayukum munkaran fa duka yi hujjeji wa idan ya fadi fa bi lisani wa idan ya fadi fa bi qalbin wa zalika aqrabu iman duk wanda ya ga annabi ta kasa ana aikatawa ya yi kokari a hana da hannunsa kamar hukuma hukuma na iya hanawa yanzu a zo za a gina karatun gidan giya hukuma na iya cewa a bai ta bai cancanci a gidan giya wurin nan ba saboda muna ganin yara za su lalace ko a zo za a gina karatun hotel inda za ke sai a ce a ko ya sa gina wata hotel a gwangwa ƴaƴan mata ne za su lalace baki za su yi karfafa su a kawo ƴaƴan da sauran irin wannan ta'addanci da ta'ata sai a hana to amma in babu karfi da za ka hana da hannu to ka fari wurin wa'azi kai mai wa'azi ne cewa abin nan ba Allah ya hana Allah ya hana shan giya Allah ya hana lalata da mata Allah ya hana karya Allah ya hana kaza ya hana kaza saboda in aka aikata a cikin nan an saba ma Allah to in ba ka iya fari kila ba ka da haƙƙi a kan ka fari kila kai ba mai wa'azi ba ne ko kuma kai ba ba ɗora ma irin wannan aiki ba to a zuciyarka sai ka nuna abin da ya yi dami ba sai ya ba da ƙarfi wanda ya rami to ka fi da yasu ranar kyama ba wanka to kai da ke kan wannan kujera to ina wanda da ka fi sunan wani wanda ya wuce ka bage shi ko ka soke shi ba ku idan ka fi rami da ke kima to wanda ta hannu da hikima da kyakkyawan alzi ake jawo da rai kamar da kuka yi bayani a jiya sannan za ka zama kama a cikin da kaza ku wannan can kaza kaza wannan ma ka kawo su kaza da ka kore su gobe sai ka lafi ayi mutum na mai yanko ba su zari zari to wannan ma kuma da ya bade shi ya saboda haka a kiyaye musamman wasu rubama ba a wata da wasu rubama sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai wasa da annabi wani yana da idanu guda biyu a nan kai shi kan ba kai Allah ya dande ka ba ma ba ya kai Allah ya kan Bamana shi ne mahallin nazarin ba, shi ne wanda Allah ke kano, shi ne wanda Allah ke dauke makayansa, shi ne wanda ke dauke da dukkan kayan Allah. Daga annabi ne duk duniya ke samu, daga annabi ne duk rayuwa ke samu, duk abin da za ku samu a duniya ko ku sami a rayuwa ta hanyar Allah. To tunda ku shi ne wasiƙa tsakanin wa Allah to a kiyaye shi. Shi yasa Allah yake ba shi haƙuri cewa kai haƙuri a duk waɗanda wanda ake gaya maka ya rasu Allah a yanzu ya wani da suka wuce su ma su haƙuri fasabar kuzu su yi hakuri bisa da zagin da ake musu da irin tsibayen da ake musu da irin cutarwa da ake musu kuma an yi shi kuma ya yi hakuri su ma su yi hakuri ba zai ci shugaban su ina fi kowa hakuri su ma ba su da ba a yi masa ba an zage shi an shege shi uhuru ba an shege shi da har da shafa guda biyu sai ba su sani ba ne ba su sani ba amma ba babu mutanen da za su cuɗa ne cikin annabi su fi ba la ya kawo kawo akara mutan mu da biyu mutanen suka cuɗa ne na annabi su ba za su fi ba kuma ba su fi ba wani su yi wani aiki gaba da sai Allah ya kawo su ko sai aka halaka to kai a ba shi ya rauni da ya ga rayuwa shi ne da kai sai da duki shi ne annabi Allah shi ne manzon Allah shi ne mutum shi ne shugaba amma kai shi ba shi da duki yana sa Allah da kullum gurin ba ya ya kaya da muna Allah ya kawo ta musu sani bane ai ba sa ko ni ba ne ne bane ya musu bane sani mun ga Allah da sai ne mun ga Allah ji mun shi Allah ta'ala ya yi ba sani bane ko ba shi bane wa ne mutum ai duniya da wani ba su san shi da duniya ta san waye annabi da kowa ya mutu annabi dole da kowa ya annabi dole jannatin ma zo sama wa ta annabi ai ba kowa ya annabi ba abin da kake cewa wai kake shi ma mutum ne kamar kowa idan ma an fara da su kuma ne dariya ai ma mutum ne kamar ku to dai da kamar ku ne saboda haka a cikin wannan na
ولهم الله قرآنا zuciya an taushe to ko an karanta qur'ani la yuna biha ba za su iman da shi ba amma ubangiji in ya bude kirji ba ma harada za a yi hade da shi ba sarrafa lissa in ya bude kirjin ya sa haske cikin zuciyar shi ke nan duk abin da aka faɗi na qur'ani sai ka yarda ai Allah ne ce sai ka yarda in ba ka yarda ba shi ke sa ana wa'azi sai ka mutu ta shi ya soke na ta haka da ni yake wannan duk da maka da ni yake to a sauka da bayan saboda kai ne don ya aka sauke an ga su haka ne aikin da dai ya dace da aikin wancan da ake wani a kan shi kuma wancan da ake wani a kan shi to sannan kuma alƙur'ani ai na duniya ne ba shi da ai an aiko an aiko wannan ne a duk duniya kuma alƙur'ani yana tafiya ne a duk duniya in ya ce masu yin abu kaza in ta a yi to da yake amma na ba ka yi zama ka ina da ya yi wanda zai na awon ya ku masu imani a yi ba da su ba yake ba masu imani sun zama na da ya ta da kiyama da su yake duk wanda ya yi imani yanzu ina da kan da Allah ya ce ya ku masu imani kana ciki ina ciki ina da shi ya da ya ta ko ya ku da dai ba wai sai ka ga da ake ba wani annabi ba kafin nan ma da muke tare da su a yau ina da kira kafin su ma suna ciki duk azaban da aka wani suma suna ciki saboda idan aka karanta maka alƙur'ani yayi daidai da ɗabi'un ka mara kyau ka yi ƙoƙari ka bari in ya yi daidai da ɗabi'un ka masu kyau ka yi ƙoƙari ka ƙara abin ka ƙara aiki ya yi ƙarfi ya yi yawa saboda duniya baya ba a ke cikin ka duk wanda ke duniya zai tafi ko ka shirya za ka tafi ko ba ka shirya ba za ka tafi kana cikin jin daɗi da za ka bata in mai mulki ne ɗayan biyu ko mulki ya baka ko kai ka bar shi in mai kuɗi ne ɗayan biyu ko kuɗi ya baka ko kai ka bar shi in ma talaka ne dole sai ya tafi lahira ba wanda zai zama kuma ba mu lokaci kada ka ce ni da saura ba ka da saura idan da ba da wani kasuwa ba ka wani kasuwa in lokaci ya zo ba ka maka kafa ɗaya ba ka da kafa ɗaya lokaci na yi ba ka da rayuwar kai sauran kowa da kowa ga Allah kowa da yi kasu ba ne ke imani a ji a zauna da bayan Allah a samu abun da za a rika karantawa a samu Allah sai mun yi wajen bayan Allah za su kawo kan hanya su za su kowa a kan dokin kira cewa zai ga yin kaza kaza kaza kaza Allah zai rika kawo ta mazu barka wayan abubuwa su ne hanyar kira amma kada ka zauna kawai dai za ka ci haka nan za ka ba shi haka nan. Lai ka zama wani wani wa'annan da kuma sauke kurwansu kuma shayar zuciyarsu wani da ya ce suna da alkuwan ne kama ana kiran su da nisa da can da ake kuwan gidansu ba su da abin da ake faɗi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم malam menene hukunci mace mai aure wanda ya ba wani saurayi fuska har suna wasa aina nata ya za shi na tsakanin su
ba mace mai aure mata ce zai hukunci mace mai tsananta da aure tana tana hulɗa da saurayi har suna lalata a ta zama su tana da nake nan sai na kowace mutuwa haramun ne kalli mata aure ba ya ga kyau kuma da ke yin kokarin da tuba
assalamu alaikum malam menene hukunci matan da yaran sun yi laifi shine miji ya ce zai faɗa ma yaran sai ya aure miji da faɗa faɗa ya za a kuma ba tsakanin mata da miji idan yara sun laifi uba ya kire faɗa sai uwa sai da faɗa sai faɗa ya kuwa tsakanin uwa da miji na ko wannan ba ya da kyau saboda shi tarbiyyantar yara tarbiyyar yara an zuwa da akan miji annabi sallallahu alaihi idan Allah ya ba ku ƴaƴa ku tarbiyyantar da su addibu auladakum ala salatul ashiya ku nabiyikum wa ala baiti wa qira'atul qur'an ku ladabtar da ƴaƴan ku akan abu uku son annabi da son jinin gida annabi sharifa bayan Allah da son karatu alqur'ani sannan kyakkyawan ɗabi'u wajibi ne ga uba ya koya ma yara saboda idan zai karatu da yaran shi ko ya ladabtar da yaran shi wajibi ne ga uwa na ta saurara idan uwa na faɗa kullum a kan magana tana fafiya da kenan tana harfa yaron don ita ce kiyama ce ɗabi'ar uwa ke ɗauka idan tana aure da da mijinta yana ganin cewa ya da take yau mijin shi ne uwanta ita ma inda ya wata ba da yau mijinta saboda mace tana gado mace ko ba ta kake da take lalata tana kula in tana da yaya mata ina aika ta shi gado ita mace tana da kake gado wajen mace saboda idan ana musu faɗa to hakkin mata da su ta kuri ai gyara ake yi uban duniya ya fi son ya rage a kowane yaya yi saboda haka ana haƙuri ne a bari a ladabtar da su in suka ladabtu kowa zai ji daɗin su uwa da ji daɗin su uba da daɗin su musamman ƴaƴa mata.
Mama na gaba a haka mutum ba muke da ba don shi ne mani kuma ya yi tsufa sosai kan makallawa so ma ba zai iya hazuri ba sai muka ce gero gero guda muka aje muna bi da musulmi shi ya yi yayi ya kuma bai ya azumi da cikin gina to da tsare guda shi ta fi da masa guda biyu guda har ba na talatin ko ba a shi na rana
assalamu alaikum malam na
menene hukunci matan da ba ta koya ma ƴaƴanta wankan haila ba har za su je za su wuce aure
kuma ga yayin da wani haila ba halar su ji aure yana da kyau da kuma in ta iya tura ga yayin da ba ta iya ba uban ya yi kokari ba su ne ya ba ta malamin da zai koya musu in kuma duk a ta kuma to ta ji ran ji ke koya mata domin su hakki da ran ji
Assalamu alaikum malam menene hukunci afon menene malam menene hukunci namiji da bai zama gida ba zai zama gida lokacin zai yi lokacin ma matan matan shi sai zai zama ba yi shan ba
namiji da bai da lokaci da ba ta shi sai ya zama ba shi ki da wajen hira ba a sama da nan an fi son namiji da samu lokacin da zai rika hulɗa da mata har ya rika wasa da su maza da sarara yana zama da mata su hira har ma yana wasa da su har ma yakan ce ma Aisha ne ke yana a wanda zai ce wani wani gudu ko ya kama ta ce ta sauko ko a kai yana wasa da ita ko yana yin sauran matan shi saboda haka ko kaiwa ya kai zai mahala ba kuma yana wasa da mata saboda haka kowa ya kokari da samu lokacin da zai fara da iyalansa zai yi da su cewa tambaya na kusa da kuma ƙarshe assalamu alaikum malam menene hukunci namiji da yana shan giya bai tsalla bai azumi
yana shan giya na bai tsatsa bai tsalla bai azumi ko ma bai shan giya in dai zai zauna kafirki ko waye ko liman ne ba bai in dai zai zauna to kafirki ba zai kai zauna da azumi yana shan giya wani ai kafirki ne fiye da hannu
assalamu alaikum malam shi waya mai waya da ke dauke da karatun alkur'ani ya halarta a shiga da shi ban daki ba shiga da alƙur'ani mai kewayi alƙur'ani ta kan ba a shiga da shi na kewayi ko wani zobe da ke rike da sunan allah ko ayyukan alƙur'ani ko wani abu da ke rike da sunan allah ko alƙur'ani ba a shiga da shi na kewayi an fi son za a shiga a aje an fito ta ɗauki abubuwa saboda duk wa'in abubuwa abubuwa ne masu tsarki kuma ba a so da gata ya taɓa su sunan allah ba a sa haɗa shi da gata haka tuko min Allah ba a shi da nasara alƙur'ani ko fita da Allah haka musallawa menene ma'anar jama'a
jama'a jamal jamal kamar ne wanda suke sa suna jamal
jama'a to abu biyu ne akwai jama'a na kyau akwai jama'a na rafi ba su wanda su suke zai ba ko a kuma suke so ta ba to ba ta ne
Allah a yi hankuri masu rubuta tambaya ni ba bawa shi ne ni ko nufi ne to Allah ku yi hankuri za ku ga bambanci a ruyo na malu ba na kanku
shekaran jiya an yi tambaya a gida aka yi kina aka tambaye ni wani wani suna an kama yaro suna masha Allah ka ce to ai wannan ba suna ba ne ba a sa wannan suna ba suna ba ne masha Allah ka ai kowa da abin Allah sai Allah Allah ya gara shi masha Allah abin Allah ya gara ko to ai ya gara wasu ma ya yaro kuma ya kawo shi duniya to da kai za a ba suna a tafi wa inda suka sani ba a zo an zikiri ko da kalamu ku tafi wa inda suka sani ko su sani ba ba kowane suna ake raka da yaro ba sunan kwarai a mai suna da ke ka a gidanka ka samu sunan kwarai kuma ka yi mai aiki sunan kwarai ake sa da yaro da na ani da aka yi maka da kwarai da na farko haka aka fara yiwa yanzu ya ce da aka sani da su a nan ne su wani suna kan da yake yaki har yaki a nan ne sa ba yaki ba a yi alhasa ne mai kyau mai kyau shan jama'a an samu lokaci kamar kwana hamsin da ta hada ko kwana sittin wani wata uku ya taba ko wata biyu ya ta biyu ne sai su ya suna ya ba da yan gwamna ba shi ma na biyu me ba ta shi a kai duka ka ta yaki har da yaki a nan da ta yi abu sai ne kyau kanu to ka ga ba su sama ya kyau suna zuwa ke kyawun suna to da ka kuma ma ina kiran shi ya sa suna mai kyau in ka samu mutum suna to ana sa ran zai samu albarkar wannan suna wani wani bawan Allah ne zai suruta ya ce masa wani suna kake so domin duk wanda aka sa wa suna shi za ka samu albarkar shi in an sa wa Isa za ka samu albarkar a kan Isa Ibrahim za ka samu albarkar a Ibrahim duk wanda aka sa wa suna za ka samu albarkar shi sai shi a sa mai nan wani. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان يتقى بتلك عشرة من شهر رمضان ركعتين يقرأه كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد خمس مرات وقد أدى حق شهر رمضان له من العدي كما صلى عنه ركعته وصام عشرين سنة kamar ya azumi shekara ashirin وأعطاه الله كتابه بيمينه Allah zai ba shi littafi da hannunsa
ثم يقرأ ويختم الدنيا in ya gama karanta ya zama ya so kama da yi ومن صلى ليلة آه، ركعتين wannan ya zama a dare wata a biyu
يقرأه كل ركعة فاتحة الكتاب مرة kowane wata a zai karanta fatiha وقل هو الله أحد خمس مرات da kuma wata biyar
وقد أدى حق شهر رمضان ya ba da haƙƙin wata ramadan له من العدي كما صلى عنه ركعته za a ba shi lada kamar ya sallah raka a biyu وصام عشرين سنة kamar ya azumi shekara ashirin وأعطاه الله كتابه بيمينه Allah zai ba shi littafi da hannun dama ثم يقرأ ويختم الدنيا إن يكون يكون يكون كريم. اللهم لا تجعل المنافع على المنافع منافع على المنافع منافع على اليوم فارحمنا على كرم الكرم على كرم الكرم على كرم الكرم على الهدى والهدى والهدى على دين سلامنا ولا سلامنا حفظنا وارحمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أرسلنا الله بما لشيء مسلم يحسن الله ويحسن نستعين نستعين المستقيم محمد بن عبد